وقال عليه الصلاة والسلام من قال عليه الصلاة والسلام يا شيء لا دعاة لمخلوق babu biyayya ga wani abun halitta fi ma'asiyatul khaliq cikin sabawa mahalicci wancan ayar qur'ani ne ta take nuna wajibcin neman yardar Allah ko da ta sabawa yardar wani makhluki wannan kuma hadisi ne ingantacce da manzo Allah ya ce ba a yin biyayya ga wani makhluki cikin umarnin da ya sabawa mahalicci in saƙon umarnin da aka baka ya ci karo da umarnin Allah ya saɓa wa Ubangiji to bai halatta ka bi wannan umarnin ba kowaye ya baka umarni wala ya hillu lahu baya halatta ga musulmi an ya fa'ala fi'ilan ya aikata wani aiki hatta ya alama hukuman lahi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan umarnin me yana a cikin wannan aiki sawa'un aikin na ibada ne ko na mu'amala ne ko na al'ada ne aikin ibada a bayyane shi kamar sallah ko azumi ko aikin haji ko karatu ko tasbihi ko wani irin aiki na ibada to sai ka san me hukuncin Allah a ciki menene wajibi a cikinsa menene sunna ne mustahabbi menene makaruhi ne ja'iz menene haramun me yake bata wannan ibada me yake jawo kabri da ba'adi in sallah ce shi sai ka san wannan hukunci in kuma aiki na mu'amala ne kamar kasuwanci menene halal a cikin kasuwanci menene aka haramta menene in kayi ya zama riba menene zai zama rashawa ne tadlisi ne alkishu da duk abin da aka haramta na ciniki da kasuwanci na mu'amala sai ka san wannan abubuwan sannan ka aikata shi wa yas'al al ulama'a in bai sani ba ya dinga tambayar malamai duk abin da bai san shi ba zai aikata shi to ya tambayi malamai su gaya masa dokoki da hukunce-hukuncen ubangiji a cikin wannan aiki sannan in ya tashi yin aikin wa ya biya ya yi koyi ina da masu bi da sunnati muhammadin ga sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allazina yadulluna ala da'atillah masu koyi da sunnar annabi su ne masu shiryarwa a bisa bin Allah wanda aikinsu da faɗinsu da halinsu yake shiryarwa zuwa ga bin Allah ka gane ya yi man dalla alallahi maƙaluhu man hasuna haluhu wa dalla alallahi maƙaluhu mutumin da aikinsa ya kyautata kuma maganarsa take shiryarwa zuwa ga bin Allah to wannan shi ake koyi da shi wajen aikata ayyuka na addini wa yuhazzibuna kuma su dinga wato waɗanda suke tsawatarwa miniti ba shirar daga bin shaidan to su ne ya kamata ka yi koyi da su wajen aikata ibada da kuma aiki na mu'amala alhamdulillah sai ne mai atimawu ya zo? ziya ta fi nawa shafi na tara fasulun rabewa insha Allah mai fatul adami mushan dan adam gairul anbiya'i amma banda annabawa daga dan adam ya muta mushansa na jisatu na jasa ka gane ai dalilin da yasa malam ya ware dan adam a wannan fasali bayan fasalin da ya gabata ya ce kullu hayyin fa huwa dahir duk abu mai tsarki wannan a duk abin da ya mutu duk wani abu matacce ba haka ba duk wani abu mai rai dukkan wani abu mai rai wa huwa dahiru wani abu mai tsarki ne to ai dan adam ma yana ko to shi dan adam ai nau'i nau'i ko a cikin dan adam akwai annabawa akwai manzanni su kuma wancan hukuncin baya hawa kansu shi ya sa ya ware fasali guda ya ambaci dan adam saboda bambancin da ake samu a cikin jinsin yan adam yawa mataccen dan adam wanda ba annabi ba to najifatun najasa ne ina fata an gane najasa ta ne ta wato hissiya ta hukunci ba najasa ta ma'ana ba ba Allah ya ga mana innamal innamal mushrikuna najisun ba ko najasun ne najasun yawa sannan kuma wani hadisi maza Allah ce illal mu'mina la yanjus mu'mini baya zama najasa wato a zatinsa saboda imanin da yake zuciyarsa dalili kuma wata rana sai na abu huraira yana da janaba bai yi wanka ba sai ya gama za Allah yana zuwa shi ma yana zuwa za su haɗu to sai ya kauce ya canza hanya kuma maza Allah ya gan shi sai bayan ya je ya yi wankan janaba ya zo majalisar maza Allah sai maza Allah ya wani ah ya abu hura ni ɗazu ba na gan ka ba sai ya rasu lallai ai janaba ce da ni shi ya sa na kauce ban yadda mun haɗu ba saboda ba ni da tsarki kuma za a ce subhanallah innal mu'mina la yazfu ai mu'mini baya zama najas najasar a jikinka take amma kai din ba najasa ba ina fata an gane wannan wato najasa ta ma'ana ce amma najasa ta hukunci ka gane ai da mumini da kafiri duka ɗaya ne kullu hayyin fa huwa dahi amma da adam daga ya mutu kowane iri ne to ya zama najasa kuma har da wani abubuwan da muka lissafa a baya wa kazalika araquhu ko wa lu'abuhu wa mukhatuhu wa dam'uhu wa bayduhu duka wani abin da muka ce in yana raye yana da tsarki to daga ya mutu waɗannan abubuwan duk sun zama najasa yawun bakinsa daga ya mutu ya zama najasa duk wani ruwa da ya fito a jikinsa na hawaye eh ya zama najasa ko majina ko yawu duk najasa ne inda ya mutu in yana raye ne waɗannan abubuwan suke da tsarki amma daga ya mutu wannan abubuwan sun zama najasa shi ya sa ma wani hadisi manzo Allah ya ce duk wanda ya wanki gawa shi ma ya je ya wanka akwai hadisi duk wanda ya wanki gawa to shi ma ya yi wanka saboda me ka wanki najasa ne kuma ba za ka wanki gawa ba wani ruwan bai taba jikin kuma ba za ka kiyaye ina ne ya taba ina ne bai taba ba balla tana ce ka wanke iya inda ka san ya taba kawai ka je kai wanka shi zai fitar da kai daga shakku wa kaza mai satu ma lahu nafsun sa'ila haka nan mushen abin da yake da jini mai gudana ƙarshen fasalin jiya ba mun ce mai satu ma la nafsa lahu sa'ila ba to wannan kuma ma lahu nafsun sa'ila kal kamlatu kamar ƙwarƙwata alal mashhuri abu sa ƙauli mashhuri walburgusi da kuma kudin cizo in dabni al-qassar a wajen ibn al-qassar shi ya kawo wannan cewa mushen kuma najasa ne domin akwai jini a jikinsu to amma duk wata dabba ko wani kwaro da aka tabbatar yana da jini mai bin gaɓoɓi a jikinsa kamar kadangare ko tsera ko jaba da abin da ya sama da waɗannan kwali ko dabbobi duk mushen na jasa ne wa ma'udina abin da aka ciro shi min alhayi daga cikin abu mai rai wanda in ya mutu ya zama najasa ba mun ce kullu hayyin wa huwa dahirun ba to abin da aka ciro man fasala minu abin da ya rabu da jikinsa awil mai ko a jikin mushe dama ya zama najasa ba bushen tsungurungun ɗinsa ne yake najasa kaɗai ba ko wani abu aka ciro a jikinsa min ma ta hulluhul hayatu abin da rayuwa take jiɗar masa me alhayatu anan ana nufin jini shine alhayatu anan idan akwai jini a jikin ɗan adam ko dabba to zai iya rayuwa amma da akan daga an ce jinin jikinsa ya ƙare to ba zai yi minti goma mai kyau ba zai mutu ko yawwa to alhayatu ana ana nufin jini abin da aka ciro a jikin abu mai rai ko a jikin mushi wannan abun jini yana zuwa wannan gurin kafin abin ya mutu ko kuma da yana raye din da aka ciro abin jini ya zuba kalkar ne kamar kaho aka ciro shi inda jini yake wal azmi da kashi wal zufuri da farce ko kofato wal jilbi da fata najisin wannan din najisa wannan shine khabarul mubtada wata jumla gaba ɗayan ta wajen mubtada ta tun daga wa ma'udina wa ma'udina min al-hayy aw al-mayyit mimma tahulu hayatu kal qalbi wal azm wal zufr wal jibdi duka mubtada ne labarin shine najisun najasa ne in dai jini yana zuwa wajen aka ma yankan farce aka tadda jini aka yanko da jini to wannan farce najasa ko aka tulu wata fata a jikinka ko wani kashi jini ya zuba wannan abu najasa ne ko da yake kai da kake layin kana da tsari amma wannan abun da ya bar jikinka da jini to najasa ne eh gashin jawaska kenan yau wannan amma za ana ganin jini shi ma najasa ne sai dai in a jikin dabbar da ake ci aka yanka sannan aka ciro shi to wannan ba najasa ba walabanul mai kace nonon mushe wa muharramil akali da nonon dabba da aka haramta ci kal kinziri kamar alhanzir wal atani da jaka shi wa din najasa dabba da ake ci ne amma ta mutu to nonon da aka tazo a jikin wannan mushen dabbar najasa ne haka nan nonon dabbar da ba a ci haramun ne cinta ko tana laye nonon najasa ne wa bawlul jallalati da fitsarin angulin dabba wa raji'uha da kashinta duk najasa ne ko da kuma abu mai tsarki take ci ko abu mai tsarki take sha a ba maganar abu mai tsarki take ci ba mai cin najasa ga ta'arifinta وهي كل حيوان abin da ake ce masa jallala kullu hayawanin dukkan wata dabba ya ta'amilu najasa da take cin najasa to kashin da fitsarin sa ya zama najasa ko da wanda ya maka misali ne kalbaqal wal galmi wal ibl da ya ga ma a baya cewa kashin da fitsarin su ba najasa ba to in ya zama suna cin najasa suna shan najasa to kashin da fitsarin su ya zama najasa wannan dabbar da ake ci kenan amma wanda cin ta haramun ne ko mai tsarki take ci take sha kaman doki da jaki yawanci ba abinci mai tsarki suke ci ba suna cin ciyawa ne da dusa kuma da ruwa ake kawo musu sha to amma kaji su da fitsarin su na jasa ne tun da me naman su na jasa ne wal bawlu da fitsari wal ajratu da bayan gari min al adami na dan adam shi kuma saɓani ka ga na da musulmi ne abin da yake ce yake sha duk da duk da tsarki ko to amma naman jikinsa ai najasa ne cinsa haram ne ko to kaji da fitsalinsa ma ya zama najasa gaira fadalatul anbiya amma banda abin da ya fito a jikin annabawa banda fadalatul anbiya bayan gari da fitsari na annabawa nan ba najasa ba kaga nan ma sun bambanta da gama garin mutane yadda su gawarsu ba ta zama najasa to haka kashinsu da fitsalinsu baya zama najasa saboda an sha fitsalin manzan Allah bai ce an sha najasa an sha jininsa wanzamin da ya bar ƙaho ya ce ka je ka samu guri mafi aminci ka zuba wannan jinin wanzam a cikin kaho in yazo zai in yaje bayan gari in zai zuba sai ga kasa ta buɗa ta dare tana so ta sha sai sai canja guri duk inda yaje zai zuba sai ga kasa ma tana so sai a to ai ba ki fili so ba ko sai sai daga kafan ya konkwade shi da ya zo wajen manzo Allah ka ga bai mar fada cewa ka sha najasa bai sa bai ce dan me yasa ka sha jini jini ai najasa ne Allah ya ce hurrimat alaikum lamaitatu wa dam bai karanta masa wannan nasu na haramcin jini ba saboda mai jinin annabi kawai abin da ya ce masa wailun laka minan nas wa wailun nas minka mutane sun shiga uku da kai kai ma ka shiga uku a wajen muku saboda kana ɗauke da jini mai tsada mai haiba duk wanda ya taba ka to ba zai kai labari ba saboda ka sha jinin Allah kuma kai mutane za su tsane ka saboda ka ɗauki jinin da ya fi ƙarfinka abin da yake nufi ke amma bai ce ka sha najasa to daga nan aka istinbatin cewa duk wani abu da ya fito a jikin annabi ba najasa ba to kaga anan babu rikici cikin magana wai wai mani ba najasa bane hujja ai na na Aisha ta ce tana ganin mani a cikin kafin manzo Allah ta kankale shi da farce kuma yayi sallah da shi to dama waga maka mani annabi najasa ne in wannan ne hujja to baka samu hujja ba in an kace saboda an kankare mani a tufan manzon Allah ba a wanke ba to shikenan zaka ce jini ma ba najasa bane zaka ce fitsari ma ba najasa bane tunda duk na annabi ba najasa bane ina fata an gane sai me to alhamdulillah ina za mu tashi to ai wawul adashi ne لا البول والأجرة ومن محرم الأكل أي والبول والأجرة من محرم الأكل كم بايتي والبول الآدمي با وانا واو الآدمي أي ومن محرم الأكل هكذا كاشي ده فتالي من محرم الأكل لا أظن لأك كره لا أظن لأك حرم تشي ومكروه ده وانا لأك كرهن تشي بانغالا نونو نيتي مكا nonon zakoki da wane ne wanda aka haramta cin naman su nonon su makaruhi ne ko nama ne yake bin nono nono yana bin nama ne wajen karhanci amma kashi da fitsari na dabba da aka haramta ci da wanda aka karhanta ci ka sabu kamar namun daji wa zibi da kura wannan duka najasa ne kashinsu da fitsarinsu to alhamdulillah sai me risala na za mu tafi tafi na nawa dari hudu da tamanin da bakwai risala ta marudani da jeren bugu ina za mu tafi وليس على المطلقة إهداد walaisa ihdadu babu hukuncin takaba alal mutallaqati akan matar da aka saki duk wanda hukuncin ku ne da muka faɗa Allah ta qarabu al mu'min wa fata shay'an min al zinati bi hulil aw kulin aw ghairihi dinna cewa matar da mijinta ya mutu tana iddar mutuwa ba za ta kusanci wani abu na kayan ado na awaro na sarƙa ɗan kunne munduwa irin su tufa mai launi da turare da kitso da sauransu da kunshi da lalle duk ba za ta yi mai taka ba to wannan dokoki ba sa waje ba akan matar da aka saki za ta yi kwalliyarta ta yi adanta ta shafa turarenta in a gida take ba fita za ta yi ba duk babu ne kasan shi shafa turare a wajen mace za ta fita haramun ne amma a zaman gida babu haramun to babu hukuncin takaba akan matar da aka saki wata zubarul hurratul kitabiyya ana tilasta wa yantacciyar ahalin kitabi alal iddati abu sayin idda minal musulmi daga mijinta musulmi da ya mutu ita ahalin kitabi ce mijinta kuma musulmi ne to ana tilasta mata yin idda tulu wafati cikin mutuwar mijin nan wadda laki da saki ta kaba ce jiya mun karanta akwai silafun malamai sun ƙara wa juna sani cikin wajibcin takaba akan ahalin kitabi da mijinta ya mutu to amma idda kam babu saɓani ko ba ta yi takaba ba dole sai ta yi iddanin jini uku kafin ta yi aure idan mijinta musulmi ya mutu haka nan in ya sake ta ba za ta yi aure ba sai ta yi jini uku wa iddatu ummul walad idda ta ummu walada ummu walada mun sada ita ce bai wadda ubangiji ta ya sadaka da ita ta samu ciki daga gare shi ita ce ummu walada to idda ta min wafati sayyidiya daga mutuwar ubangijinta da ya yi mata ciki haibatu jini ɗaya ne tunda ba matar aure ba ce ba kuma aure aka yi aka haihu da ita ba a sadaka aka yi da ita to daga wannan ubangiji nata ya mutu in ta yi jini ɗaya shi kenan sai ta yi aure in ta samu mutu wa kazalika haka na yi za a taɗa idan ubangiji nata ya yanta ta ya gaji da jiran sai ya mutu ta samu yanki sai ce ya yanta ta to shi kenan in ta yi jini ɗaya sai ta yi aure wa kazalika fa in qa'adat an al-hayd amma in ta zauna gabarin zuwan jinin haila bi ma'ana ta tsufa wal qawa'id min an-nisa'i zaunannun mataye da suka tsufa kenan to nan ma'anar qa'adat ba ta zauna ake nufi ta ta ta tsufa an lahaidi gabalin ruwan jinin haila sai kuma ubangijin nata da suka haihu da ita ya mutu ko ya ko ya yanta ta to fasararta a shurin sai ta yi wata uku saboda ba ta jini ba za a tabbatar da mahaifanta ba sai ta samu wata uku واستبراء الأمة في انتقال الملك كبتر ما هي فربيوة cikin ciratuwar mulki haibatun jini ɗaya ne mun san intiqalul mulki ba da wannan ne ya mallake ta kuma yana takunta amma ba ta samu ciki da shi ba ba ta zama ummu wala da sai ya sayarwa wannan ko ya kyautarwa wannan ko ya mutu wannan ya gada ina in ba mu hada musa bane kamar uwa da tsani ne shakikai ko da abai ba akwai gadon juna ko mali ummi ne ai yana da gado in ya zama dan uwan nasa da ya mutu bai bar uba ko da ko ko jika ba sai ya gaji bai wanda dan uwansa ya mutu ya bari kuma dan uwan nasa da ya mutu yana taku wannan baiwar amma ba ta haihu da shi ba to yanzu shi da ya mallake ta ta hanyar kyauta ko sadaka ko saye ko gado to ba zai sake ta ba sai ya ga jininta guda ɗaya shi da ma'anar intiqalul mulki shiratuwar mulki na baiwa daga wannan zuwa wancan to sai ta istibra'i na haibatu jini ɗaya in ta kalal milku bi bai'in wannan mallakar ya ciratu ne da sayarwa ya sayar masa ne au hibatin ko kyauta ko ƴar uwarta sadaka au sabiyin ko ribatar yaki dama la nikaha bainal masjidi yayi babu aure tsakanin fursunonin yaki guda biyu mata da miji ne aka so su a yaki to auren su babu ka gane ai domin an zo rabon ganima ba lalle ne zuwa a mallakar mutum ɗaya ba. In sun zo a mallakar mutum ɗaya ma yana da haƙƙi ya tashi wannan bai wata ko ba ka da aure. Inda kun zama fursunonin yaƙi. Daga an riba ce ko a yaƙi kun zama gani masu auren ku ba su. To shi ne ta maka ausa biyu. Ko kuma ribatar yaƙi ne ta zo mar a ganima ne ta yaƙi. To ba zai tashe ta ba, sai ya ga jininta guda ɗaya ya tabbatar ba ta da ciki amma an bata yi jini ba ciki ya bayyana to ya samu ribar kafa sai ya bari in ta aifa masa bawa dan bawan ma nasa ne tunda shi ya mallake ta yawa kamar akuya sai ka sayo a kasuwa mai ciki in ta aihu ka ga naka ne to idan ta aihu ya samu bawa sannan in jinin aihuwa ya ɗauke sai ya tashe ta sannan kuma nan gaba abin da za ta aifa masa ɗansa ne ba bawa to wannan hanyoyi ne da duka ake mallakar bayi au gair zalika ko wani wannan shine gado wanda bai kawo ba ko ta hanyar gado ya gaje ta wanda magajin ba ubansa bane ba ɗansa bane wanda in ya saki mata ba zai aura ba wani baffansa ne ya mutu ya gada ko wani ɗan baffansa ko wani ɗan uwa shakiki ko li'abi ko li'ummi ya mutu ya gada to ba zai take ta ba sai ta yi jini ɗaya wa man ya fi hiyazatihi da wacce take cikin hauzinsa shine tsarinsa to wannan sabon nan shine wa man hiya fihi ya zatihi amma bai wata dama a hannunsa take bi ma'ana an ba shi jinginarta ko kuma an ba shi ajiyarta ba taka bace amma a hannunsa take kad habar inda kuma ya tabbatar ta yi jinin haila a wajensa kuma inna hushkara sannan kuma cewa shi ya saye ta da ba bai gina aka bashi an karbi wani abu karshe aka ce kai bai wannan mu yi ciniki ka cika min sauran kudin ka mallake ta sai kuka yi ciniki ka saya ta zama taka kuma da masu da take hannunka ta yi jini yanzu dan ka mallake ta fala istibra alaiha ba wani jira istibra'i gare ta aladar ma za ka iya sa ta a shimfiɗa tunda ka tabbatar da ta yi jini ba ta da cikin wancan wanda ya sayar maka amma da sharadi in lam takun takhruj in ba ta kasance tana fita yawo ba kasan bayi an san su da zinace zinace idan tana yawo ba sani ba ko ta je ta yo ciki to ba za ka sa ta a jimbuɗa ba ko da a hannunka take ta yi jini sai ka jira ka ga wani jini to sannan ka kafa mata sai ka to daga yau babu fita in kana so ka take wastibra'u sajira istibra'in karamar yarinya wata bata fara jini ba filbai cikin ciniki ka sayo baiwa amma karama wata bata fara jinin al'ada ba in ka na tudau in ta kasance ana takunta wanda ya sayar maka ita din ya fara takunta amma bata fara jini ba sai ya sayar maka to iddan ta ko istibra'in ta salafatu azhurin wata uku ne tunda ita ba ta jini balla tana ce in an ga jinin ta guda daya kamar waccan wanda aka ce ta tsufa ka gane yayi allati qalat anil mahid dinnan ita ma aka ce sai ta yi jini uku saboda bata ta tsufa ta daina to wannan ma tunda bata fara ba ba ta jini balla tana ce in ka ga jinin ta daya ya halatta ka take ta to in tai wata uku a hannunka shikenan sai ka take ta wal ya'ifati min al haidi haka nan wace ta tsaye kauna daga zuwan jinin haila saboda tsufa ita ma istibra'i ta in ka mallake da salasatu a turin wata uku wallafi la tuɗau amma wanda ba a takunta wanda ya sayar maka ya baka garanti baya takunta ko kuma ya da ya take ta amma yanzu kafin ya sayar maka din ya tabbatar ta yi jini a hannunka kuma bai take ta ba yanzu ya sayar maka to fala istibra'a ya ba wani istibra'a cikin ta daga ka saya kawai zaka take wannan kalmar fiha yana nuna dama hukunta a hannunka yake inda cewa aka yi fala istibra'a alaiha ba wajibin isra'i a kanta dama ba ita ce mai ba kai ne za ka kiyaye wannan dokar tunda kai ne ka mallake ta ita ba ta da yanci a da yadda aka yi da ita wa mulibta a hamilan wanda ya sayi baiwa mai ciki cikin kuma min gairihi na waninsa ne ka gane da ba matarsa ba ce baiwar wani ya aula ya mata ciki yanzu kuma aka sa ta a kasuwa ya saya kaga inda baiwar wani ce ya aula ta samu ciki da shi kuma yanzu aka sa ta a kasuwa ya saya to yanzu kaga ya sayo baiwa da take dauke da cikinsa ko to ba haka ake nufi ba mun yi wannan hukuncin a baya cewa duk wanda ya sayo matarsa a kasuwa aulansa ya mutu sai dai zaman baiwa da ubangijinta to wannan baiwar wani ce ya aura kuma ta samu ciki daga gare shi a wannan auren kuma yanzu aka sata a kasuwa ya saya to ba ita ake nufi ba wa munimta a hamila wanda ya sayo mace mai baiwa mai ciki cikin kuma min gairihi na waninsa ne au malaka ko ya mallake ta bigairil bai'i ba ta hanyar cinikin ba amma kuma cikin ba nasa bane to fala ya qarabuha ba zai kusance ta ba wala ya tazazu min habi shay'in ba zai ji daɗi na sha'awa da wani abu a jikinta ba ko shafa jikinta da niyyar jin daɗi da halatta yi ba hatta ta ba har sai ta haife wannan ciki ba zai sake ta da wannan cikin ba idan ta haifa masa bawan in jinin aihuwan ya ɗauke sannan sai ya tashe to alhamdulillah sai mai mai hashiya ya zo hashi nawa hashiyatul adam abinka a wala bakar saukar yaushe ko su man sani ne suka koyi mana kai amma su muna ganin su ba tufa jima ya gida alhamdulillah ina za mu tashi shafi na nawa to summan taƙala kenan ba an taƙala ba in ka ga dama ka ce summa in taƙala eh to shine in taƙalan ai ko in mai laftara ne a wajen malaman tsangai ai laftarar ƙasa za su mata ko inda alif da lamun ne sai a ce ko sai a masa laftara a sama yau a ina nake sun manta kala su tsaya sanawa ne daga sama yau wato na gani sun manta kala ya takallamu ala sifatin istinja sannan malam mai risala bayan ya gaya maka hukuncin tsarkin kashi da fitsari sai ya tiratu yana gaya maka kuma siffar yadda ake tsarkin alkamira cikakkiyar siffar yadda ake istinja'i a to na yi ƙasa kuma hallauri yawa faƙala sai malam ya ce wa sifatul istinja'il kamilati siffar yadda ake tsarki cikakkiyar siffa an yabu da mutum ya fara da farko ba da gasil yadi hili yusra bayan ya wanke hannunsa na hagu ai ba ya'ani ko abin da yake nufi bal yadihi hannun nasa al yusra na hagu dan shi ya ce maka kawai ba da gasil yadihi iya nan mai risala yake shine a cikin bakar to yana nufin al yusra na hagu dan ba a tsarki da hannun dama shi yasa bai ce maka ma yusra din ba ya sani ba a yin tsarki da hannun dama wa fi nuskati a cikin wata nuska ta risala ba irin wacce take hannunmu ba an rubuta ba da gasili ya dai bi tasniya ko da biyantawa ya dai in kace yaduhu hannunsa ya dahu hannayensa to nan saboda ba'ul jarri a ba mudafin ilayhi ne ba da mudafin gasil yadihi mudafin ilayhi ko to sai aka ce a wuta nuska aka ce bayan ya wanke hannayensa to sai ma yace wal aula ko wal ula nuska ta farko shine yadihi hiya sahiya ita ce nuska ingantacciya domin ba da hannu biya ake tsarki ba ko to me fa'idar wanke hannun daman in an ce ya wanke hannayensa shi hannun daman me za a yi da shi an wanke ai babu da za a yi da shi tunda ba a tsanci da shi to wal ula nuska ta farko da aka ce ba da gasin yadi shi hiya sahiya ita nuska ingantacciya wa saniya nuska ta biyu da muka ce ba da gasin yadaihi bi tasniyati mushkilatu wannan tarikitar akwai iskali a cikinta in domin la fa'ida da babu fa'ida ko fiha a fiha a cikinta bal al-yumna ko li'annahu domin shi hannun dama a li'annahu shi maryan da yake inna ma umira bi qatl yusra wannan bal din fa wato sababul qalami ne akwai harufan da aka cire gainun da sinun kaga tun da farko tun farko da aka ce wata wata din sirri kamila an yi buda a ba da gasili sai ta ya'ani kuma yace bal to ba bal bane tsakanin ba da lan aran akwai galli kafa da sun ai ba da gasili ya'ani ba da gasili yadihi ne sai sai ce bal to a nan ma balbal ɗin da za a gani guda biyu dukkansu akwai sababul kalami akwai gainun da sinu da yake idan la fa'ida ta fi bal to ba ba bal bane إذ لا فائدة في غسل اليمنى ba fa'ida cikin wanke hannun dama dan za a yi tsarki li'annahu inna ma umira shi ma bi kasil yusra ba bi bal yusra ba ka gane an samu sababul qalami wajen rubutu inna ma umira bi kasil yusra an yi umarni ne kadai da wanke hannun hagu liyan la yulaqi bi hanna jasata domin kada ya taba ta da najasa in ya zo kafin ya fara wankewa wahiya jafa a lokacin da take bushe kar ya zo ya ce zai fara tsarki ya hada ta da najasa lokacin da take bushe bai wanke ta ba fa tabqa alaiha ra'ayi hatun najasa wanda shi zai sa walin najasa ya wanzu ko da ya gama tsarkin hannunsa zai dade yana walin kashi amma ya fara zuba ruwa ya wanke ta da danshi to idan ya gama tsarkin yana sa ƙasa ko sabulu ya wanke shi kenan walin zai fita shine hikimar ya fara wanke wannan ta bangaren eh wali kenan to ta bangaren kiwon lafiya kuma wasu malamai suka ce shi hannun dan adam basamar da take jikinsa tana ɗaukan ƙwayoyin cututtuka domin a kasarun afa'ali tuzawilu bil ya daini yau yawan ayyuka ana yin su ne da hannu kaɗe ƙura da hannu ake yi goge da da hannu ake yi taɓa kowane abu duk da hannu ake yi to in baka wanke ba zai iya yiwu akwai wani ƙwayoyin cuta a hannun naka ka zo ka taɓa duburarka da shi baka wanke ba dubura kuma guri ne da yake saduwa har zuwa ciki kamar baki ne da hanci da ido wanda ƙwayoyin cuta yawanci ta nan suke shiga jikin ɗan adam to za ka iya sa wata cuta a jikinka wanda kuma watakila alasa gane kanta alasa magani idan kana tsarki ba tare da kawo yanke hannunka na hagu ba wannan ta bangaren kiwon lafiya ke fa ya gisilu makaradar bauli bayan ya wanke hannunsa na hagu to da farko zai fara shine ma'anar an yabda a dinnan ya fara bayan ya wanke hannunsa na hagu fa ya gisilu sai ya wanke makaradar bauli mafitar fitsari in yayi kashi da fitsari ne a tsugunno ɗaya to ya fara ƙarshen fitsari qabla makharajil gadi kafin ya wanke mafitan nan ta bayan gari ala jihati ne al isti istihbabi amma wani abu sa fuskar mustahabbanci ne yawa mustashi tsarkin wajibi ne na fitsari da na bayan gari amma ka fara tsarkin fitsari sannan ka zo ka yi tsarkin bayan gari mustahabbi ne liyan lata najasa ya dahu domin kada hannunsa ya yi najasa da wannan kashin idza masa makadal gaid idan ya shafu mafitan nan ta bayan gari da farko wannan ababin shari'a kenan shi ma ababin kiwon lafiya a gane ai suna cewa duk mutumin da yake yin yake fara karkin bayan gari sannan ya zo ya yi karkin fitsari to shi ma zai tsebo su cututtuka da suke cikin kashin nan ya zo ya yaƙa wa gabansa yau da gobe wannan yana kashe azzakari yana mai da namiji ya zama ba namiji ba yana mai da namiji latifi wanda ba iya kusantar mata yau haka masu kiwon lafiya suka ce illa an ta kuna adatuhu sai dai in ya zama ba hago ne al'adarsa shine annahu mata masa makaradar gaibi duk lokacin da ya shafi mafitar bayan garin dulma'i da ruwa adrakahu min zalika qidarul bawli sakkowar fitsari ko ɗigon fitsari kuma zai iya riskarsa. Eh akwai masu irin wannan. Ko ya fara da tsarkin azzakari na fitsari, to lokacin da ya zo yana wanke duburarsa kuma sai ya ji wani fitsari ya taho. Saboda jijiyar ɗaya ce, wadda ta haɗa azzakari da dubura ɗin. Akwai da al'adarsa haka ne, daga ya fara wanke dubura sai kuma mafitsara ta buɗu sai kuma ya ji wani fitsari ya ya ya ya biyo baya to idan ya zama haka ne ɗabi'arsa to fala fa'ida ta izam yayin nan ba babu fa'ida fi ta ajili ko ne gaban gasili shine fa nan ma akwai sun tsakanin gainun da lamun din fala fa'ida ta izam fi ta ajili gasili kai ma naka akwai ko babu yawwa to duka iri ɗaya ne kenan Yusuf ba fa'ida yayin da cikin gaggauta wanke azzakari tunda in ya wanke ma a tsarin ruwa duk lokacin da ya taɓa kofar duburin sai yana wankewa sai ya ji wani fitsari ya biyo baya to tunda al'adarsa ta zama haka ko halittarsa haka to shi kenan in ya zo ya wanke hannun nagu ya fara wanke duburarsa daga baya sai ya ƙarshen fitsari to alhamdulillah ina cikin sharhin da ya yanzu sai ne askari shafi shafi na nawa na'am shafi na ɗari hudu askari shafi na ɗari hudu daidai ina za mu tashi na'am wa man la ya'rifu nasabahu mutumin da bai san nasabarsa ba ka gane ai ana jita jitan wane ne ya aife shi ya kasa tabbatar da nasabarsa shi dan wane ne ko waye danginsa na wajen uba to falai had ala ainihi ko ya ba da shaida a bisa ainihinsa ni dai ni ne wani wajen ba da shaida ke wal mazhabu mazhabar malikiya dai jawazu shahadati shine halaccin karban shaida ala kaddil muqir al muqir al mayyit abu sa rubutun wanda ya furici amma yanzu ya zama almayiti matacce ka gane ai mutum ne kafin ya mutu ya rubuta ni ne wani dan wani in a zamanin saini ne ma har yayi saini kuma an tabbatar rubutunsa ne ko sai kuma aka zo da shi a matsayin sunansa ya fito a cikin shaidu shi shaida ne amma ya mutu sai a ce to ina takardar yarjejeniyar in aka ɗauko ta a ciki an ga sunansa kuma shi ya rubuta da hannunsa an shaida rubutunsa to yana iya zama shaida awil ga'ibi ko mutumin da baya nan ya yi tafiya amma da aka yi rubuta yarjejeniyar ta bashi ko ta menene ko ta wani ciniki na sai da gida ko wani fili shi ma ya yi rubutu ya sa sunansa ko ya yi sainin ɗinsa ka gane ai sai aka duba ga rubutunsa nan ko silence ɗinsa nan an tabbatar hannunsa ne to zai iya zama shaida amma shi ga'ibin ya zama gaibatan ba'ida gaiba manefanciya kamar mutumin da ya tafi haji kuma shari'a ta taso ana buƙatarsa a kotu amma ya yi rubutu ya bari kamar kuma zamanin da da ake fataushi mutum ya tafi zage ya yi wata uku hudu a tafiyar fatauci bai dawo ba kaga wannan kusan yanzu ya zama tarihi saboda yanzu akwai maganar waya ko da wuya mutumin da har zai yi tafiya ya je saudiya ko ya je china ko ingila ko ya je lagos ko abuja a ce bayi da waya ba wanda yake da lambar waya a gidansa lambar wayarsa a ce babu to kawai abu ga marwa a kotu ga maciji ai ba a nuna ja ko ga lambar wayarsa kowa ya haɗe da wannan lambar sa ce kuma an kira an san muryar sa ko to wannan ba a buƙatar rubutu a nan in dai akwai wannan damar ta zamani in an ga dama ma ba ana bidiyo call ake ta call eh to ayi ayi bidiyo call a gan shi shine yana magana kuma dukkan ku a kotun kun yarda cewa shine fa ba haɗa hoto aka yi ba ba mure wani aka sa ba shine dukkan hukunya da ba kwa kokon inda a zamanin da aka yi littafin na shekara dubu a ce za ka yi magana da wanda yake Legas kai kana da gana ka ga shari'a ba za ta yi dabo a lokacin don bi'ar lokacin ba ta san wannan ko amma bi'ar mutum ta yi da wannan to ana iya mai buga waya ko bidiyo kol da wannan hukuncin بشرط عدم الاشتباه كاذبة da sharaɗin rashin rikitarwa cewa wannan rubutun anya nasa ne kuwa anya wannan da ya kama da rubutunsa ba sai an rasa sai ya zama babu istibani babu iskali babu kokonto cewa rubutunsa ne ko ba rubutunsa to kaga wannan duka waya da bidiyo ko duk za su kole wani wal ahwadu qawli mafi kewayewa indimamu yaminu lil mudda'i yawa tarowar rantsuwar mai da'awar haƙƙin ilaiha zuwa ga bidiyo kwal ɗin nan ko buga wayan nan ko wannan rubutun da aka samu na ga'ibin da bayan wannan fa ba dole ba ne amma al'ahawatu don dai ya zama an kewaye an kauce wa kuskure to a haɗa masa da rantsuwa ya samo shaida ne ko shaidu biyu duk ga'ibai amma sun bugo waya sun ce abin da ya faɗa haka ne ko an tambaye su a bidiyo kwal sun ce haka ne to duk da haka shi din ya rantse da Allah haka ne eh saboda dai a sace fita daga kokon tunda baya nan inda suna nan duk ba wannan magana ba shi rantsuwa wal ada'u bayan da shaida in ka santa fardu ainin farilla sai ta ainihi wai ba sai an kira ka ba in ka ji labarin wane yana kotu ana shari'a game da ciniki kaza ko game da lance da aka yi tsakaninsa da wani kuma ka san abin da aka yi yana buƙatar shaida to farilla sai ta ainihi a kanka ka je ka ba da shaida wai ba sai an gayyace ka ko an gaya ma illa an ya tubuta alhaqu sai dai in haƙƙin nan zai tabbata da gairi ba tare da shi ba wanda aka yi abin da su suna da yawa sai ji labarin ai wane da wane sun je kotu kuma ya san adalai ne za a iya karɓar shaidar ko bai je ba to ta zama farzu kifaya waɗanda suka je sun sauke masa wannan wajibi ina amma in shi ne labin shaida shi da wani ne su biyu in bai je ba haƙƙin zai salwanta to dole ne farzu aini ya je ya bada shaida wala juzu istinaduhu ko baya halatta jinjina shi jingina shaidar tasa ila kaɗihi zuwa rubutun sai sai to ni ina da uzuri ba sai na je ba bari rubuta ga'ibi ne yake ake amfani da rubutu kai da kake gari baya halatta wai ka jingina shaidar taka zuwa ga rubutunka gaira za ki da shahadatu ba tare da mai tunatarwa ba ga wannan shaida in ya zama ba kai da shaida ba wani ne shaida ka gane ai amma shi shaida ana tunanin ya manta abin da aka yi saboda abin ya daɗe ko kuma da abin bai ɗauke shi da muhimmanci ba zai iya zama shari'a to babu laifi kai da kake nan ka rubuta masa ka tunatar da shi ka aika masa ka zama zakirin bi shahadati ke wata juzo ala shahadati ko wannan rubutun ko jingina zuwa ga rubutu tana halatta ala shahadati abu sa shaida ya shaɗu adilani amma adalai guda biyu za su shaida ala kulli a bisa kowane ɗaya minar asulai ne daga nuskar rubutun nan guda biyu shi kansa rubutun sai an nemo adalai biyu sun shaida lalle wani shi ya rubuta wannan rubutun idza ashhadahuma alai in ya sanya su shaida alai akan wannan hukunci la bi sama'i ma ba wai dan sun ji ba dan sun ji kawai to ba zai zama dole su su baka shaida ba a dama tun da za a yi kafe wane da wane zo mu je ku min shaida za mu yi tunishin gida ko fili ko gona da wane ko wane zan bashi bashi ku zo ku yi min shaida ka gane ai tun da ai shi a umarnin Allah ai cewa ku sanya shaida za ta dantu bidaini ila ajalin musamman faktubu yake ku rubuta to kaga zai zama shaida kenan ya shaɗin ikirari da zai shaida da furucinsa cewa lalle a gabana wani ya kira ni shaida kuma an ce kaza an ce kaza bi khilafi shahidin asali da sabanin mai shaidar asali ya sama'u da ya ji man yuqiru da haƙƙin wanda yake furuci da wani haƙƙi to wannan shi ko ba kira shaida ba inda ya ji shaidar asali ba shaidar wancan rubutun ba wannan zai iya ba da shaida akan abin da ya ji ko da ba a neme shi shaida ba wai lam yajidu alai ko da bai sanya shi shaida ba a gare shi inda mubalaga ko da shi ne wannan haƙƙin bai sanya shi shaida alaihi akan asalin wannan mas'alar ba fa inna yashhadu to zai ba da shaida idza sula in an tambaye shi ko ba sa shi shaida ba inda ya san asalin mas'alar in aka san yayi shaida to zai bada shaida idan su la in idan an tambaye wa alaihi kuma zai bada shaida a kansa wa alaihi ilamuhu wajibi ne akan shaida ya sanar da mai haƙƙi haƙƙinsa in jahilau in mai haƙƙin ya jahilci haƙƙinsa an kira ka ba da shaida a kotu da ka zo wannan ya ce yana bin wane dubu goma wannan ya inkari ya ce shi ba ya binka dubu goma kai kuma ka sani ba ma dubu goma ne dubu hamsin ne to wajibi ne ka zo ka kai kudin ka ba dubu goma bane ba ma kai kana magana dubu goma dubu hamsin ne ina nan kuka yi kaza da kaza da kaza kuka yi cinikin kaza ya kawo akan dubu ɗari ya kawo dubu hamsin na kirga da hannu na saura dubu hamsin yaushe ba ka dubu arba'in har kake kiran haƙƙinka dubu goma dubu hamsin in ma bashi ne ya karɓa shi ya manta yake cewa yana busa dubu goma kai kuma ka san dubu hamsin ne ko sama da haka to wajibi ne a kanka kai shaida ka sanar da shi haƙƙinsa inda yi da in ya jahilci haƙƙin la wahidun ala kulli wahidin amma ba za a yi wai ɗaya a bisa dukkan mutum ɗaya ba ba kai da shi kaɗai ba yau a gaban kowa da kowa to alhamdulillah wa fi zina arba'atu ai wa shahadatu fi zina arba'atu sai ne aqrab shafi na nawa نعم himana an kaji ana magana shaida aya a kotu ne zai ba da shaida gaba alkali abu ga ainihinsa shi ainihinsa mutum kaza kaza ne tunda bai san me na sabarsa ba ina za mu tashi wa in sallama idan mutumin da ya wacce rabkanuwar na barin ruku'u ko sujjada ko karatun fatiya wanda yake zama wajibi ya jefar da wacce raka'ar ya musanya da wata sai ya maza kuma ya yi sallama bayan ya yi sallama sannan ya tuna fa akwai wani rukuni da ya bari wanda sai ya musanya da wata raka'a to bana zai yi jini a kan sallamar yin sallamar bai ƙasa sallar ba amma da sharaɗi in ƙaruba idan sallama tasa da tunawa tasa ya kusanta idan a kusa ne yana yin sallamar ya tuna mubarak biniyatin amma da niyya da niyyar wannan raka'ar da zai kawo tana tare da waccan raka'ar da ya muta yi ina ne wata kabirin yawa haka nan bayan niyya kuma da kabarar harama takabiratul ihram yake nufi tunda ya riga ya sallame to in ya tashi zai kudura niyyar wannan raka'ar da zai kawo ta cikon waccan raka'ar ce sannan sai ya kabbarar harama wala tabdu sallah ba ta ɓaci bi tarkihi da barin kabbarar harama tunda dama a hukunci ai a cikin sallah ke sallah ba ta cika ba ita sallama ta rabkanuwa ce kamar har yanzu a cikin sallah yake to dan ya bar kabbarar harama da ce wala tabdu bi tarkihi ma ba niyyar dai yayi ai abu biyu ya faɗa bi niyatin wa takdirin amma sai kawo damiri na mufradi to damirin yana koma ga kabbaran ne ba ni ban da niyya wa dalasa lahu wa dalasa kuma zai zauna lahu domin sallama da aka ambata in zo ƙarshe zai zauna yayi sallama wa ala tariku salamin tashahhuda tariku salamin ne barin sallama a'adar tashahuda zai maimaita tahiya in faraka makano in har ya rabu da gurin ka gane ai sallasa ta cika yayi tahiyya har yayi wata kila salati ibrahimiya da addu'o'i ba abin da ya rage sai sallama ko ya manta ya tashi to in ya dawo tunda ya rabu da ku in ya dawo ya zauna ba sallamar kawai zai ba zai sace yin tahiyya da abin da ya biyo bayanta tunda yanzu sabon zama ne wancan ai ya tashi ko a ka'ida kuma a sallah duk sanda ka zo kai sabon zama na tahiyya sai ka yi tahiyya kafin ka yi sallama to zai maimaita tahiyya in har ya rabu da wannan gudun au tsala ko kuma a'a lokacin ya ɗan yi tsawo amma la jiddan ba kwarai ba ka san tsulul fasilin sai ya yi muni in ya zama ya tafa haka ya yi muni tsayin shi ne yake rusa sallah amma dan yayi tsawon da bai wuce sakan talatin minti ɗaya ba ka tuna to ko a zaune ne baka tashi ba in dai sallama ta ka tana an an samu tsawo wanda kuma la jiddan ba mai yawa ba to za ka maimaita tahiyya ne amma kana gama tahiyya ka tashi kana gama tahiyya da salatu ibrahimiyya da addu'a sai ka dawo shirki ka fara tasbihi sai kuma ka tuna kaga baka tashi ba kuma lokaci bai tsawo ba to kawai sallama za ka yi ba sai ka mai tafiya ba tunda ana jin ƙanshin ta ba ta yi nisa da ramkanuwar taka ba ina ba ta an gane amma in ya rabu da gurin ko mun kusancin tunawarsa da dawowar to sai ya sake tayya tunda ya tashi ko kuma a'a bai rabu da gurin sallar ba amma kuma ya ga wajen tarmin nan tasbihin nan 33 da ta'alidi da takbiri har yana shirin yin addu'a sai ya tuna kaga har yanzu lokaci bai yi tsawo sosai ba to sai ya maimaita tahiyyan nan sannan ya yi sallama wa sajada zai yi sujjadar ne ta rabkanuwa faƙar kadai in yi sujjadar rabkanuwa dama ake maganan wancan to zai yi wannan sujjadar ne kadai sannan sai ya yi sallama aha sai ne in idan harafa kasira in har ya juya da yawa ga barin hay'atu sala ya kauce ko ya juya alƙula baya ta zan ya tuna ya juyo duka a zaune to zai maimaita wato zai wannan sujjada sannan ya yi tahiya ya yi sallama bila tsuli amma ya zama ba tare da tsawo ba wanda a tarikul julusi ya barin zaman tahiya yana dawowa الجلوس الأول با شيء زي زمن تهيا نا أي با سلم أتيكو أتزيدنا زمن تكي صلى نا سنة يمن تا يبلي زوا ركعة أوكو to zai dawo yayi wannan zaman yayi tahiya malam yufariq al-arba bi yadayhi wa rukbatayhi malam yufariq al-arba matakar da ya rabu da kasa ba bi yadayhi da hannayensa guda biyu wa rukbatayhi da gwiwoyinsa ya yunkula zai tashi hannayensa da gwiwarsa duka suna ƙasa ko kuma hannun ya cire amma gwiwar tana ƙasa ko gwiwar ta cire amma hannun yana ƙasa ko da ɗayansu ya bar ƙasa amma in dai ɗayan yana nan to zai dawo ya zauna ya yi wannan tahiyar da ya manta sannan ya tashi zuwa raka'a ta uku kuma wala su da babu sujada tunda bai rabu da ƙasar ba ya yunkula ne ya tuna to ya dawo ya zauna ya yi tahiyar sannan a ƙarshen sallah ba zai yi wata sujjada ba tun da babu dalilinta wa illa in kuwa ya rabu da ƙasa da hannayensa da gwiwoyinsa sannan ya tuna to fala ai fala ruzu a kenan ba zai dawo ba sai dai a ƙarshe zai yi ne zai yi sujjada ƙauri fa in raja'a in ya komo bayan ya rabu da ƙasa da hannayen da gwiwoyin mai risala mai ahli yace ma kai wa ba'da qiyam har bayan ya miƙe tsaye ma da ya tuna kuma sai ya dawo lam tabtir sallah ba ta baci ba walau istaqalla ko da ya saqaddamta shine kan ba'da qiyam har ya saqaddamta ya tsaya can a tsaye sai ya tuna da ita ya bai dawo ya zauna sallah ba ta baci ba amma zai sujjada ba abi to kaga galo ma kar ya koma din tunda ko ka dawo sai kai ba abi in ba ka dawo ba kuma za ka yi kabuli to an gudu ba ba tsira ba galo ma ka ci gaba shi kuma aka fito inda har ka labu da kasan kar ka dawo ka ci gaba a ƙarshe kai sujjada kabuli wa tabi'ahu ma'mumuhu kuma mamunsa zai ji shi a cikin wannan komawar tasa ko da ma mun fa bai yi wannan rafkanuwar ba sai ka dago suna ce maka subhanallah kafin ka ankara ka lura har ka miƙe kuma da ka ji tasbihi kuma sai ka dawo to mamun naka shi ma ya biyo ka tunda shi ma bai yi ba dama in yayi ma ba ta yi ba tunda ba tare da limamin sun yi ba wa sajada ba'dahu liman zai sujjada bayan sallama ta in ma shi kadai da zai sujjada ba ji to alhamdulillah sai ne ina ne ko sallasa ta ɓaci sai ya sanar da ba musu sai sabuwar ikama wani ya musu limanci ina ne manzala alaihi salatu wasalamu ya ce innal baital ma'amura haƙiƙa masallacin baitul ma'amur wanda yake sama ta shida ya dukuluhu kulla yawmin sabuna alfa alfi malakin kowace rana mala'ika dubu sau dubu saba'in miliyan saba'in ke dubu sau dubu ba shi ne miliyan ba so dubu sau dubu saba'in mala'ika miliyan saba'in da suke shigarsa kowace rana sun malaya ƙudu na sana'in sun fita ba za su ƙara komowa ba gobe ma wasu miliyan saba'in ɗin za su ce su ma in suka fita ba za su ƙara koma ba sun gama jibi ma wasu daban ne haka har illa har abada saboda haka mala'iku ba wanda ya san adadin su sai Allah wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa wannan hadisi ne asaluhu fi sahihain asalin sa yana cikin sahihu bukhari da sahihu muslim wannan ya tabbatar maka a hadisi ashe akwai mala'ika to dole ka yadda kuma tunda annabi ya faɗa qur'ani ya faɗa innal baital ma'mura yadkhulu kullu yawmin sab'una alfa alfi malakin sun ma la ya ƙuru na san za su ƙara komowa ba sun gama kenan alhamdulillah sai al'iman bil kutub sabon zance sai menene Allahu alwadiu kafi na nawa daidai to ina za mu tashi tamrinin fil insha'i to tamrinin fil i'rab tamri ne na bakwai cikin li'irabi a shi ne alifin kenan na farko na muzajin na farko shi ne ya udu ga'ibu ilal waɗan alga'ibu mutumin da baya nan ya yi bulaguro ya udu yana komowa ilal waɗan zuwa ƙasansa alwaɗan mazauni daga mauɗin wurin zama alwaɗin suna gaya wa ƙasa ko countin a ce masa alwaɗin to ya'udun nan fi'ilun mubari'un marfu'un fi'ili ne mubari'i abin wa rufu'a alga'ibu shine fa'ilun marfu'un fa'ili ne abin wa rufu'a ila din nan da aka ce ila alwaɗin ila din harfu jarri ita harafi ce ta jarra alwaɗani ismun majrurun bi ila suna ne abin yi wa jarra da harafin ila ilal waɗani na biyu shi ne bil ilimi ya sudul mar'u da ilimi ne mutum yake shugabanci dole kaga ya zama shugaba a cikin mutane to da ilimi ne ya zama shugaba ba da kuɗi kaɗai ko da ko da wani wayo ko da bara ko ƙarfin tsanji wannan baya ba da shugabanci sai ilimi kuma ko ilimin ku a wato shugabanci ko da na duniya ne za a ga ta a harkar siyasa an shaɗanta mutum ba zai zama kaza ba sai ya karanta kaza da kaza yana da certificate na firamare yana da secondary to duk wannan ba ilimi ba dole dai ala ayi halin sai yana da wani abu na ilimi sannan za a dai shugabanci mutane to shi yasa ita maka bil ilmi yasudul mar'u ka ce almar'u mutum ya sudu yana yin shugabanci ne bil ilmi da ilimi alba'u din nan bil ilmi harfu jarri al ilmu ko ismun madrurun bil ba'i kai kai naka me yace kai ma ka gyara yau wato naka shine daidai namu yayi sababul qalami an ce ismu kuma mudari ka taba ganin suna kuma mudari mudari ba fi'ili bane ya zama suna ya zama fi'ili kuma shi kadai yawa ka gyara ka gurin mudari marfu din nan ya zama majrurun bil ba'i al ilmi ai kisra'i ba to ismun suna ne majrurun bil ba'i abin yi wa kisra da harafin ba ya sudu to wannan ne ya ɗauke shi wannan shine na fi'lun mudari'u marfu'un nan ya sudu din nan fi'lun mudari'un fi'li ne mudari'i marfu abin yi wa rufu'a almar'u shine fa'ilun marfu'un ya zama fi'ili a fa'ili da aka jinkirta ya aka kai ƙarshe a ka'ida ba fa'ili yana zuwa a tsakiya bane eh wato abinda aka fi sabawa fi'ilun wa fa'ilun ba fi'ili ne yake zuwa farko jumla fi'iliya sannan ya zama inda akwai fa'ili to sai a ce ya sudul mar'u bil ilmi abinda aka fi sabawa ya sudul mar'u bil ilmi almar'u mutum ya sudu yana shugabanci bil ilmi da ilimi to ya halatta a gabatar da jaru wa majrurun a cikin jumlar a jinkirta fa'ilin shine almar'u fi'ilin kuma a kawo shi tsakiya to wannan jumla me za a ce mata in aka ne jumla fi'iliya da ta fara da da fi'ili in aka ce jumla ismiya jumla da ta fara da ko to wannan da harfin jeri ta fara kaga ba za ta zama jumla ismiya ba saboda taqaddama harfu jarri kuma ba za ka ce mata jumla fi'iliya ba dan fi'ilin ma a tsakiya yake eh to wace irin jumla ce jumla ce mabdu'a bi harfil jarri ka gane ai akan samu haka jumla ce da ta fara da harafin jarra ba za ka ce mata ismiya ba ba za ka ce mata fi'iliya ba ana samu amma yawanci a baitukan waka an fi samun wannan saboda kar waka su ta kare kamar yadda Yusuf Labahani a Daibatul Garra da yazo zargin Abu Jahali yana cewa bi khabisin ata khabisun wa hal ya'ti bi ghayril khaba'is al khubasa'u yace bi khabisin ata khabisun yace khabisun lalatacce ata ya zo bi khabisin da mummuna abu lokacin da ya zo kissar da Abu Jahl ya ɗauki mahaifar raƙumi ya ɗola wa manzo Allah lokacin da ya yi sujjada din nan shi ne yake ta masa wannan bi kabisin ata kabisu kabisun lalatacce ata ya zo bi kabisun da lalataccen aiki sai ce wahali ya ati bi gairil kaba'isul khubasa'u wa idan ma shin al khubasa'u lalatattun mutane ya fi za su iya zuwa su gairar ka ba da wani abu wanda ba lalatacce ba dama ba a tunanin zai yi abu mai kyau mutumin banza dama zai taba zuwa da wani abu ba mai aikin banza ba to wannan ba abu mamaki ba amma an muka duba girma annabi da darajar annabi abun mamaki ne a matsayinsa da tun a jahiliya sun maka shaida muhammadul amin kuma su wasu masa wannan ɗanyen aiki kaga dole a yi mamaki amma muka duba waye aiki dama mutumin banza ne to wahali ya aci bi bainal kaba'is kuba sa'u to dama mutanen banza za su zo da wani abu ne wanda ba aikin banza ba to kaga ya fara da harkul jar bi kadisi to jumla ce mabdu'a bi harkul jar to alhamdulillah sai ne dari to ina za mu tafi fa'ida ko ƙa'ida alƙa'idatu ai ba ka san alif da lamu shi alƙa'idatu ƙa'ida ta saba'in da biyu idza da khalatin alif wal lam idan alif da lanjaye suka shiga ala ismin ga suna sunan kuma na kiratin nukura ba wanda baya sarrafuwa ba wanda alif da lamu baya shiga kamar kitabun sai aka ce alkitabu kamar misbahu ka gane ai sai aka ce al-misbahu kamar madrasatun aka ce al-madrasu ajalatun aka ce al-ajala nahrun aka ce al-nahr kuratun aka ce al-kura hadiqatun aka ce al-hadiqatu kaga asalin sa a ginin sunan na kira ne babu alif da lamun asalin sa to amma yanzu alif da lamun shiga yake a asali babu shi ka gane ai to idan alif da lamun ya shiga suna wanda yake na kira ne abin da na ce maka na kira akwai ismul layin sari sunan da baya sarrafuwa baya daukan alif da lamun kamar ahmadu za ka sai al ahmadu ko haka nan suna alami baya dauka alif da lamu kamar ibrahim ba za ka ce al ibrahim ko al yusufa ko al isma'il ba a wannan duk baya daukan alif da lamu saboda asalinsa ba na kira bane na kira ya taba daukan tanwin ko akwai ahmadun akwai ibrahimun akwai yusufun ko isma'ilun babu to ba zai karba alif da lamu ba san tun da ba na kira ba ne to amma shi na kira tana ɗaukan alif da lamu saboda ana samun tanwini a cikin na kira to duk lokacin da alif da lamu ya shige wannan na kiran to ja'altahu za ko ja'alatu wannan alif da lamu za ta sanya shi ya zama ma'rifatu sannan nan abu ladasta ne a gun mai jin magana wanda yake sauraron ka in ka samu ali da lamun to ka san ya san abin da kake faɗi to alhamdulillah sai ne to ya ne ta alimu shafi na ashirin da nawa ta'alimul muta'allim shafi na ashirin da nawa to anaka anamu fa to ina ina ne eh wakila aka ce ittakizil laila jamalan wato karki dare shine raƙumin ka na hawa tudriki bihi amalan zaka riski amalan gurin ka bihi da wannan dalar al'amalu ne hamza shine guri in ka sa ainu shine aiki amalu aiki ba to amalu mai hamza guri kamar yadda ka san a zahiri aka riƙi raƙumi a labta masa kaya kuma ya biya maka bukata gurinka na zuwa cin kasuwa ko zuwa fatauci za ka riƙi burinka da wannan raƙumin burinka shine ya kai ma kaya gari kaza ka yi kasuwanci kuma ya dawo da kai ai za ka riƙi wannan gurin to haka ake so ka riƙi daranka shine laƙuminka na hawa wanda za ka riƙi amalan gurinka bihi da shi ƙarar musallifu mai wallafa littafin nan na ta'alimi rahimahullahu ta'ala shi kuma ta ƙoƙari tafaƙali na zubun na zubun saɓin waƙa ittafaƙali ya yi muwafaƙa gare ni fi hazal ma'ana cikin wannan ma'anar wannan jumla ya ɗauka ya gina waɗannan baitoci guda biyu da shi da aka ta ita kazu laila zamalan tudrik bihi amalan to shi kuma sai yace man sha'a an ya tawi amalahu jumalan falyattakiz lailahu fi darki ha jamala aqlid da'amaka kai ta'azabi saharan in shi ta ya sahibi an tablugal kamala kamala ko kumala to ka ne ba man sha'a duk wanda yake so an ya tawi amalahu ya karo gurace-guracensa ba ma amalahu guda ɗaya ba akwai jam'i akwai jam'i a cikin kalmar ka gane ai me gurace-guracen ɗan adam mafi daraja yana so ya zama malami ko yana so ya samu arziki yana so ya yi aure yana so ya gina gida watakila a zamu yana so ya hau mota mai kyau yana so ya yi sutura mai kyau yana so ya ci abinci da abin sha mai daɗi mai kyau ko kuma yana so in ya mutu ya shiga aljanna duka wannan musulmi yana gurin wannan to duk wanda yake so ya taro gurace guracensa gaba jumalan gaba ɗaya ya dunkule su a nan kuma ka san bukatun nan ba a guri da ake samun su ba wata bukatar sai ka je wani gari kamar neman ilimi sai ka je wani gari ko sai ka je wata anguwa sai ka je makaranta arziki wata kila ba a nan bane sai ka je cin kasuwa sai ka yi zage wataƙila matar da za ka aura ba a garin nan take ba sai ka je wani guri to gashi nan musamman kuma aljannar da kake so sai an je lahira ka san suna gurare ne mabambanta to duk wanda yake so ya karo gura su gocira jumalar a dukkula ga su biya tara kaga ka huta daga ka tara da abin da kake da shi ke lafi babu san nema ko bida to duk wanda yake son ya tolo ya taro duk abin da yake guri a dunkule a guri daya to falle ta kirlayin da ya riki daransa jamalan shi ne raƙumin hawansa fi darki ha cikin riskar wannan gurata-gurata kaga a nan kamar a ce abin ma mai sauƙi ne abu ɗaya ma aka ce kai shi ne ka riki daranka ya zama raƙumin ka ai kaga abu ne mai sauƙi ko wanda hanyoyi da wasa'i da ake bi a samu daga abubuwan mabambanta ne hanyar neman kuɗi daban hanyar neman ilimi daban ko hanyar da ake bi a samu aure daban ko wannan abu da irin hanyar da ake bi amma ya baka shiri yake kawai abu sai za ka yi su waɗannan abubuwan ka talo su ka mallake shi ne falle ta kizulai da ya riƙi dalansa jamalan shi ne raƙuminsa na hawa shi darki a cikin riskar wannan gudata-gudata na to kuma ta yaya ake bi a mai da dare ya zama laƙumin hawa ba haka kawai za ka sai ka mai da darenka ya zama laƙumin ka na hawa ba to ga hanyar da ake bi a ƙalin da'a maka ka karanta abincinka da farko farkon dare kar ka obafi kar ka cika take kana numfashi da kyar in ka kwanta to a salatu ma da kyar za ka tashi wato hikimar da suke yi ko da kana jin yunwa ko ka wuni da azumi to farkon daren ka ci abinci kaɗan in ya so lokacin da ka farka ƙarfe biyu ne ƙarfe ɗaya ne to kuma sai ka ci sauran abincin da zai ƙara ma ƙarfi na tsayuwar dare da yin ibada har zuwa wayewar gari ba wai an ce ka kwana da yunwa ba inda kana da shi amma da farkon dare dai a ƙalin ɗa'a maka ka karanta abincinka kai domin ta haza ka rabauta saharan da la ya gane bihi da wannan kalansa abincin amma fa in shi ta in kana so ya sahibi ya kai dan uwana an tabluka kamala ka kai cikar daraja in ka ce kamala kenan in kuma ka ce an tabluka kumala ka riski cikakkun mutane alkumman cikakku to amma kun ce duka fata ne to shikenan in kana so ya sahibi an tabluka kai alkamala cika ka so ka zama cikakken mutum da ya kano dukkan guratar guratansa to sai ka riki dalanka ya zama raƙumi kuma hanyar da za ka hore raƙuminka ya biya ma bukata ka karanta abinci ka kaga abin kamar duk mai sauki ne kowanne bukata ɗaya ce ka mai da dalanka raƙumi hanyar da za ka mai da dalanka raƙuminka na hawa shi da ka karanta abinci to alhamdulillah sai to ai lokacin sallah ma yi fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله